السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu yau biyu ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha ɗaya ga watan tara miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul wallafar sheikh سعد يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى كما من تنسير الصحابي نسب إن سعد بن الربيع رضي الله عنه وأن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول وانتكى تكان سدى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنا من بياني أكن يدى أنصار وأن شي سعد ينا تجنس متانا مدينة سقزم سنبا مهاجري karɓa da maraba da masauki da duk abin da ake buƙatar a yi mabaƙo sun musu to shi ne sai malaye ta'aliki sai ya ce unzur akhil kari'u bayan ya kawo nassosa da suke nuna yadda sa'ad bin rabi radiyallahu anhu yama sayyiduna abdurrahman bin aufin tayi na ya bashi wani abu daga cikin dukiyarsa da iyalansa shi kuma sayyidina abdurrahman radiyallahu anhu ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suki ko dulluni ila suki to bayan wannan shine mala yake yake ta'aliki yake cewa unzur akhil qari ya kai dan uwana ne karatu kalli كيف تمكنت فيهم محبة الله تعالى يا سوير ألا تزونا أسكن زكاة تنسو فآثروا ما يبقى على ما يفنى shi suka fifita abin da zai dawwama akan abin da zai kare bahaushe ma yana cewa duniya farau karau abin duniya farau karau wato fararre ne kuma kararre ne abin amma lahira Allah ya ce wal akhiratu khayrun wa abqa ita lahira ita tafi kuma sannan ita ce tafi dawwama ita ce za a dawwama a cikin ta to sai sahabbai suka kalli abin da ke wajen Allah sahabbai al-ansar sai suka fifita samun sa akan abin da yake na duniya wanda zai kare shi yasa sai suka sadaukar da dukiyarsu suka kyautar da ita ga 'yan uwansu muhajirai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulle 'yan uwantaka tsakaninsu kuma haka ake son mu zama shine sai ya ce walam ya tafarrad sa'ad ibn rabi' bi hadha al-isari ba wai sa'ad ibn rabi' shi kadai kawai yake banta da wannan fifita waninsa a kansa ba shine isar ai an sha mana bayani kai ولكن شاركه كل الأصحاب سيد دكا صحابي لانصار سني تاريا دشيا والنسفة من قانع وأقدم بعض النماذج سنمتي دلي ومسالي التي عطرت صفحات التاريخ وندا سكا أنسس شاف بكن تاريخ بنور إيمانها دا حسكن إيمانش وحلاوة إخلاصها da kuma zagin ikhlasinsu su sahabban annabi sama su ne suka nuna wannan su ne mafi dadewar misalai da za a buga ga al'umma waɗanda suka kansasa shafuffukan tarihi a wannan babi na isari in an tashi za a yi bayani na misalin mutanen da suka fifita wasunsu ‘yan uwansu a kansu to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farko waɗanda za a buga misali da su kuma tarihin musulunci yana nan ya rubuta su ba tarihin musulunci ba tarihin duniya ga baki daya domin hadda waɗanda ba musulmai ba masu adalci sun yi shaida akan yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fifita akan sauran jama'a a wannan babi na isari Allah ka sa mu koyi da su li ta'lama bi anna hadhihi tarbiyata domin ka gane cewa lalle wannan tarbiyya laysat sina'atan bashariyatan ba aikin dan adam bane ba aikin dan adam bane walakin naha rabbaniyatun aikin Allah ne kama kala ta'ala li Musa alaihi salam kaman yadda Allah ya faɗi ga annabi Musa wali tusna'a ala aini kuma na yi haka ne domin a ƙera ka a gaban idona saboda ka duk wanda ya kasance a sina'atun rabbaniya ne shi aiki ne na Allah Allah ne ya ƙera shi da kansa to ba zai zama kamar kiran dan adam ba so daga sahabban annabi sallama sina'a ce rabbaniya Allah ta'ala shine ya kera su da kanshi ya ba su irin waɗannan zukatan ba irin sauran zukatan bayi ba dukkan wani sai dai koyi da su an abi hurairah radiyallahu anhu ga abin da zai baka shaida a game da haka daga sayyiduna abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace إن رجلا من الأنصار بات به ضيف lallai wani mutum daga cikin mutanen madina ya kwana yana da baƙo ya tsinci kansa da daddare baƙo ya zo wajensa falam yakun indahu illa qutuhu wa qutu sibyanihi a daidai wannan lokacin ba yi da abin da za a ci a gidansa sai nashi sai na 'ya'yansa ƙanana faqala limra'atihi da ya zo ya baƙo sai ya ce ma matarsa nawimi asibiyata wa asfi istiraja umarnin da nake baki shine nawimi asibiyata ki sa yaran nan ƙanana su bacci wa asfi istiraja sannan fitila kuma ki kashe ta wa qarribi lidhayfi ma indaki sannan sai ki zo ki gabatar ma baƙon abin da yake tare da ke na abinci shi kenan kayan a cikin duhu ba zai gane shi ba zai gane ana ci ko ba a ci tare da shi ba a zuciyarsa zai ɗauka cewa tare da shi ake ci to kaga wani shi ko in ya hango bakon sai ce a kashe fitila saboda kan bakon ya ga abincin ne kaga kishiya da kishiya wannan a'a ya sa a kashe fitila saboda kada bakon ya fahimci cewa shi kaɗai yake cin abinci shi ya ji kunya ya ji damuwa a ransa shi ma ya ce ba zai ci ba kai ya ji a ransa cewa ai ya zo ya ɗora musu nauyi so da aka sai mai gidan ya ce a kashe fitila su kuma yara a sa su su bacci a haƙurar da su a sa su su jure har su bacci su ba sai sun ci abinci ba fa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta cikin suratul hashr ta sauka ana siffanta lansar wa yu'thiruna ala anfusihim mutanen madina sun kasance suna fifita wasunsu akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da sun kasance suna da matukar bukata akan wannan abin da suka ba dan uwansu sun yadda su rasa wanin su ya sama ba ne mutum kaji yadda waɗannan bayan Allah suke hadisi ne sahihi yana cin sunan Tirmidhi وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يازو وجم من زال سما سيشي إني مجهود ني أتكن تلوشي نش أي أصابني الجهد تلوشي يا جزي يدني شيني مجهود فأرسل فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma wata daga cikin matansa sai ta ce masa wallahi ba ta rantse da wanda ya aiko shi da gaskiya ba abin da ke cikin gidan nan in ba ruwa ba ruwan da za a sha summa arsala summa arsala ila al-ukhra fa qalat mithla dhalik ya sake aika ma wata daga cikin matansa ita ma sai ta sake cewa ma indi illa al-ma'u ba ni da komai sai ruwa hatta kulna kulluhunna misla zalika har dukkanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswati mata tara dukkaninsu kowace a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a da abin da za a ba wani da baki ɗayansu ruwa ne a ɗakinsu la wallazi ba saka bil haqqi ma indi illa ma'un kowace tana cewa na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Allah ta'ala kenan wallahi babu komai a waje na sai ruwa karan ko mutumin da ya zo ya ce shi majhudi ne a cikin yunwa yake ka ruwa ka bashi sai cikin shi kulle shi ma ba zai sha ruwan ba la kyauta qala daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga ba yadda zai yi a gidansa sai ya ce man yudhifu hadha al-lailata rahimahullah wane ne zai bakun zai ba wannan bakunta ya dauki wannan a matsayin bako a wannan daren rahimahullah sai Allah ya masa rahama ya ji kansa ya sa shi aljanna فقام رجل من الأنصار sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya miƙe فقال أنا يا رسول الله سيتي يا مايكن الله نيني أنا أضيفه تين نيزن نيزن نيزن نيزن لو كل نوين باقون تسع أبانش فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته سو ذاك سيت فدشي جدنسا فقال لامرأتي سيتي ما تسع هل عندك شيء أتعرضك أقوي وأنا أبوك kina da abin da zaki ba wannan bawan Allah a matsayin abinci qalat la sai ta ce babu illa quta sibiyani illa qutu sibiyani ba ni da wani abin da zan bashi face abincin da zan ba ƴaƴana ƴaƴana kawai abincin su shine a gidan nan qalat qala sai yace fa'allilihim bi shay'in to rika nuna musu ki lallashe su da wani abu ki rika nuna musu kama akwai fa idza dakhala dhayfuna idan baƙon mu ya shigo fa akfi istiraja sai ki kashe fitila wa arihi anna na'kulu sai ki rika nuna masa kaman muna ci tare da shi fa idza ahwa li ya'kula idan ya tashi zai ci فقومي إلى السراج حتى تدفعيه yana ƙara ƙarfafa mata sai sai ki tashi zuwa jan fitila sai ki kashe fitila ƙala mai riwaya ya ce faƙa'adu wa akala dhaifu suka zauna baƙuna ta cin abinci falamma asbaha gada ala nabi sallama faƙala lokacin da aka waye gari sai wannan balansaran da ya aikata wannan sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi sallama faƙala sai annabi sun ya ce kada ajiba Allahu azza wa jalla min sani'ikum laylata Allah yayi mamakin abin da kuka aikata da daddare jiya Allah yayi mamakin abin da kuka aikata a ƙasa yace qala al-khattabi itlaq al-ajabi ala Allah muhalun yace al-imam al-khattabi rahmatullahi alayhi yace yin amfani da lafazin al'ajab abun mamaki da Allah ya ce muhalin korarre ne wa ma'anahu riza ya ce ma'anarsa ita ce yadda wannan tawili tawili ne hadisai da yawa sun zo da suke tabbatar da ma'alla sifar al'ajab al'ajab cewa Allah yana mamaki ƙa'ida ita ce duk wata sifa ta Allah maɗaukacin sarki za ka tabbatar masa da ita a daidai lokacin da kake tabbatar masa da ita kana kore masa kamanceceniya da wani laisa ka mislihi shay'un amma huwa sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani amma bai yi kama da kowa ba sam'uhu laisa ka sam'i ahadi wa basaruhu laisa ka basari ahadi kenan wa ajabuhu laisa ka ajabi ahadi wa yadhaku وضحكه ليس كضحك أحد wannan shine manhajin ahli sunna wal jama'a a game da sufufin Allah madaukakin sarki so daga wannan tawili fa ka'annahu qala aka ce al-khattabi yace kaman yana cewa ne an zalika sani'i halla min ar-ridha inda Allah hulul al-ajab indakum wannan abu da kuka aikata to ya sauka a matsayin yadda a wajen Allah ku kuma a matsayin abun ban mamaki a wajen ku in ji al-khattabi kamar yadda al-imam ibn hajar ya kwafo daga gare shi a cikin fathul bari amma dai magana wacce tafi inganci ita ce lafazin al'ajab ana itlaƙin shi ga Allah maɗaukakin sarki sifa ce ta Allah yadda ta dace da shi ta cancanta da shi ba mu sanya yake mamakin ba hadisai da yawa sun zo ingantattu da suke tabbatar da cewa Allah yana mamaki daga ciki akwai hadisin ajiba rabbuka min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara wa kilahuma yadkhulu al-jannata ubangijin ka yi mamakin mutane guda biyu waɗanda ɗaya zai kashe ɗaya amma kuma duk aljanna za su shiga hadisi ya tabbata manzo Allah sama yana cewa ajiba rabbuna min ash-shab alladhi laysat lahu sabwatu Allah yana mamakin matashin da bai da rawar kai mutum ya taso a matsayin matashi amma baka gan shi ya samu wata ƴar karkacewa ba da lalacewa da aikata tan'ile to Allah na mamakin sa saboda ka hadisai da yawa sun zo sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana mamaki kamar yadda yake dariya duka waɗannan sufofi ne waɗanda suka cancanta da shi ba mu sanya yake yi ba wallahu alam wannan shi ne amma tabbatar masa wajibi ne shi ne kuɓuta in a tabbatar masa abin da ya tabbatar ma da kansa a antum alamu amillah wanda zai zo ya tawili sai a tambaye shi a ce ku kuka fi sani ko fiye da Allah Allah ne ya sani ku ku kuka sani to kun ga dai wannan duk sufofin mutanen Madina ne saura hadisi daya wa qala ibn Umar Abdullah dan Umar yace ahada li rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhudiya li rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'su shatin an yama wani daga cikin sahabban Annabi sama kyautar kansa tinkiya fa qala sai yace inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadha minna sai yace wallahi wani da shi da iyalansa suka fi cancanta a basu fa ba'athahu ilaihim sai ya aika musu da wannan kan tinkiya kaga ganda za su ko falam ya zal ya ba'asu bihi wahidun ila akhara hatta tadawala ha sab'atu abiyatin ba a gushe ana yawo da kan wannan tinkiya ba da aka yi kyauta ga mutum na farko har sai da aka zage gidaje bakwai hatta raja'at ila ulaika sai da sannan ya dawo wannan kan ya dawo gidan gida na farko kun ji sai da gida na farko to daga nan suka ce to yanzu ya cancanta mace wa fi riwayatin zakara hatta aladi an anas qala uhudiya li rajulin min as-sahabati ra'su shayatin an yima wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar kan tinkiya wa kana majhudan kuma yana tsananin bukata yana cikin yunwa fa wajjaha bihi ila jarin lahu sai ya ce a kai ma makwabcinsa fa tadawalatu sab'atu anfusin fi sab'ati abiyati sai da aka zagaya da wannan kan a hannun mutane bakwai a gidaje bakwai sun ma'ada ilal awwali sannan ya dawo zuwa ga gidan farko fa nazalat sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan cin riwayoyin ga baki da aka ambata mana a matsayin sababin nuzul na wannan ayar babu cece ku ce akan su amma wannan mafi yawancin malaman tafsiri sukan kawo su ma ba isnadi to in sun inganta to za a ɗauke shi a cikin abin da malaman tafsiri ko malaman usulin tafsiri suke cewa ma ta'addada sababin nuzuli akwai abin da sababban saukar saye suka zama suna da yawa ba ɗaya ba sai ya zama abubuwa da yawa suka afku sai Allah madaukakin sarki sai ya haɗa waɗannan abubuwan da suka afku masu yawa suka afku masu yawa sai a saukar da aya akai idan kuma wannan riwayar ta baya ko riwayoyin guda biyu ba su inganta ba cewa uhudiya ila rajulin ko uhudiya ila rajulin min ashabi rasulillah sallama ra'su shatin in bai inganta ba to shikenan sai mai ruku da waɗancan riwayoyi da suka tabbata wanda suna cin sahihul bukhari in mutum ya duba kitabut tafsir tafsir suwatul hashri a karkashin babin da imam bukhari ya kulla باب تفسير قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة توزيع جوانا تفسيرا هكا الإمام الترمذي أتفهم الجامع ناسا بسوغا ما لمن حديثي سبويتو وطن شريوايوين دا سكي بياني أكام وانا ميباقو Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa darussan da muke koya a rayuwarsu su amfane mu Allahu alam